والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أتاهم من لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون نعم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkanin yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ƙaddarawarsa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan rana ta litinin a yau muna sha biyu ga watan jumadal ula hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina tana da shekara 1447 wanda yake daidai da uku ga watan sha ɗaya shekara ta 2025 miladiya wannan shine majalisunmu na 26 a cikin majalisinmu na tafsirin alkur'ani mai girma wadda kuma shine darasinmu na majalisi na 27 darasi na shida a cikin suratul ma'arij satin da ya wuce mun fara bayani akan aya ta 33 inda Allah yake jero mana bayani akan siffofin bayin Allah nagartattu waɗanda suka wufanta daga wancan mummunan siffa ta ɗan adam da muka ji cewa idan alheri ya same shi sai zama mai kankamo idan sharri ya same shi kuma sai zama mai yawan raki to Allah yana jero mana siffofin da in mutum ya siffanta da su Allah zai kare shi daga waɗancan miyagun ɗabi'u satin da ya wuce mun fara bayani akan aya ta 33 wallazina hum bi shahadatihim qa'imun amma ba mu kammale bayani akan ayan ba lokaci ya kure mana saboda haka malam zai karanta mana daga wannan aya ta 33 wallazina hum bi shahadatihim qa'imun na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم mm.
والذين هم بشهاداتهم قائمون na'am والذين هم على صلاتهم يحافظون
na'am أولئك في جنات مكرمون
Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wallazinahum sannan kuma su ne waɗanda bi shahadatihim game da shaidojinsu mun yi bayani cewa wannan lafazi na bi shahadatihim akwai kirawo'in malamai iri biyu akai akwai a kira'an ibnu kafirin da imamu nafi da abu amul da hamza da imamul kisa'i suna karantawa da bi shahadatihim sai su yi ifradinsa kenan hafsun an asim yana karantawa da bi shahadatihim jam'i kenan wancan satin mun yi bayani akan bangaren farko bi shahadatihim menene ma'anan aka ce bi shahadatihim mun yi bayani cewa yana nufin la ilaha illallah kenan suna masu tsayuwa akan kalman shahada da suka faɗi na la ilaha illallah wannan shahadar ta cewa mun shaida babu abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah shi kadai to ba su wasa da ita sun tsaya a kanta sun cika sharuɗanta sun cika ƙa'idojinta duk abin da ta ƙunsa sun kiyaye duk abin da ke rusa ta yi wargaza ta sun yi ƙoƙarin nisantanta bi shahadatihim kenan sannan akwai bi shahadatihim su ne shaidojin da ake kiransu su zo su bayar tsakanin mutane shaida abu na farko shine shaidu ko shaidoji da mutum zai bayar tsakanin mutane yana da kyau musan ka'idoji da suke akan shi na farko dai shine idan aka neme ka ka zo ka ba da shaida akan wani abu da ya faru wadda kana da masaniya akai kuma in ba kai ba ba wadda zai iya ba da shaida akan abun kwab da kwab yadda ya dace to haramun ne akan ka kaki zuwa ba da shaida haramun ne akan ka wajibi ne akan ka dole ka zo ka ba da wannan shaidan muna fahimta ku wannan na farko kenan na biyu a lokacin da ka zo ba da shaida dole ne ka yi ƙoƙari ka tsaya a kan shaida ta gaskiya wadda ka sani ba shaidan zur babu juya shaidan da aka kiraye ka ka zo ka ba da wannan shaidan shi yasa in za a ba da shaidan ma Allah ya ce a nemo adilai cikin mutane duk inda aka zo maganan shaida to za ka ji ana cewa a ba da shaida mutane da za a kafa shaida da su su zama mutane ne waɗanda suke musulmai masu adalci idan an zo maganan bashi allah ya ce wasu ta shidu shahidai ne min rijalikum ku shaidantar da mutum biyu daga cikin mazajenku ku waɗanda kuke ku muminai da ake magana a kanku to ku samu shaidu guda biyu a kan wannan bashin a cikinku idan an zo maganan shika ne ma Allah ya ce wa ashhidu zawa adilin wa ashhidu zawai adilin minkum wa aqimu shahadata lillah Allah ya ce ku shaidantar da mutum biyu ma'abota adalci a cikin ku sannan kuma ku tsaye da shaidan nan don Allah ku tsaye da shaidan don Allah wa aqimu shahadata lillah idan an zo wajen daura aure annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la nikaha illa bi sadaqin wa waliyin wa shahidai adilin aure baya yiwa sai an samu abu guda uku nan mana in dai an samu abu guda uku to aure yayi sadaki waliyi da kuma shaidu guda biyu ga sadaki nan ga waliyin da zai bada aure shi bai karba aure kan dama already akwai shi ga waliyin da zai bada aure ga kuma wanda zai karba aurensa da kansa ko kuma wakilin da zai karba mishi aure sannan kuma ga wato ainihin shaidu mutum biyu adilai to shikenan aure ya ya dauri ya kullu to wannan shi yasa ake so a nema waɗanda suke nagartattun mutane domin su zo su bada shaida sannan in ka zo bada shaida ba ruwanka da tausayin wani cewa wani in na bada kyakkyawan shaida a kansa zai fada rigima Allah ya ce wannan ba ruwanka da shi Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu kunu qawwamina bil qist shuhada'a lillahi walau ala anfusikum aw al walidaini wal aqrabin in yakun ganiyan aw faqiran fallahu aula bihima Allah ya ce ya ku waɗanda suka yi imani kunu qawwamina bil qisti shuhada lillah ku zama tsayayyu masu kula da adalci wajen ba da shaida Allah ya ce don Allah ku ba da shaidan nan don Allah walau ala anfusikum ko da kuwa shaidan in kun ba da ita za ta dawo kanku ne kai ne za ka rubuta ciki in ka ba da kyakkyawan shaida amma kuma ka san nan ne iya gaskiya to iyayen da za ka tsaya kenan walau ala an fusiku awil walidai ko da iyayenku guda biyu ne za su fada ciki ana rigima da mahaifin wani da mahaifinka ka san mahaifinka ne ba gaskiya kuma a gaban ka aka yi aka zo aka bada shaida dole ka faɗi mai gaskiya wannan shine mai gaskiya mahaifinka kuma fa ba shi da gaskiya don zamansa mahaifinka ai bai mai da shi mai gaskiya ba ko bai canza ƙarya ta koma gaskiya ba walau ala anfusikum awil walidain wal aqrabin ko da akan yan uwanku na kusa ne Allah ya ce in yakun ganiyan aw faqiran wanda za ku ba da shaida akan shi din nan idan ya kasance mawadaci ne ko talaka ne fallahu aula bihi ma Allah ya fi muku shi kar kudin mai kudi ya tsole maka ido ka canza shaida saboda tsammanin samun wani abu a wajensa kar tausayin talaka ya sa ka ji tausayinsa ka ce bari in sanya shaidan nan saboda kar ya rubuta ciki Allah ya ce ba ruwanka da wannan babu ruwanka ya san shi talaka ne ya je ya je ya rari ko rigima tunda ya rari ko ka shi dole za a bar mishi kayansa ko ba wanda ya jajibo masa shi ya jajibo kayan shi to wanda ya san shi talaka ne bai kamata ya jajibo rigiman da zai fada ciki ba saboda haka an kira ka ba ruwanka da cewa wani talaka ne in an faɗi shaidan gaskiya zai fada ciki Allah ya ce ba ruwanka da wannan Allah ya ce fala tattabi'ul hawa an ta'dilu kar ku bi son zuciya ya hana ku yin adalci wajen ba da shaida wa in talhu Allah ya ce idan kuka juya baya autu wato idan wa intalhu idan kuka kawar da shaidar kuka markwada shaidar auto ridu ko kuka juya baya kuka ki ku bada shaidar saboda wai karin wani naku ya fada ciki fa inna allaha kana bima ta'maluna khabira to ku sani Allah masani ne game da dukkanin abin da kuke aikatawa Allah yana ganin ku wannan ayan suratul nisa'i idan ka matsa gaba aya mai kama da ita suratul ma'ida Allah ya sake cewa ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina lillahi shuhada'a bil qisti ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون الله يتي يا أيها الذين آمنوا يا قرآن دوكي إيماني كونوا قوامين كزمت سيئيو لله شهداء بالقسط كزمت سيئيو دون الله وجن بعد شيدا كبعد شيدا عدلتي الله يتي ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا kar dun kuna jin haushin wasu mutane bakin cikin damuwa da ke tsakaninku da su gaba da rigima da ke tsakaninku da su ya ja ku izuwa ga kuki musu adalci wajen magana an kira ka ka ba da shaida akan wani dama ka jima akwai takun tsaka tsakaninka da shi ka ce to yau ka ai wani zai ga rigima yau zai san da wa garin yawa ya dai san da wa yake fada yau zai gane fada da aljani babu riba ai kai aljani ne kenan ko to fada mana kuma fada da Allah shi kuma akwai riba shi yayi fada da aljani ne kai kuma wannan fada da Allah kake yi to in fada da aljani babu riba fada da Allah kuma fa wallahu ghalibun ala amrihi ko Allah shine mai galaba akan dukkan al'amuransa gaba daya saboda haka dole ne ka tsaya ka bada shi da Allah ya ce i'dilu huwa aqrabu littaqwa ku yi adalci shine kusa da tsoron Allah malam kai kanka in za a ce ka ba kanka maki akan tsoron Allah to ka rubuta cewa baka ci maki akan tsoron Allahnka ba in har za a tambaye ka shaida akan wadda baka son shi ka kasa yin adalci to baka ci maki ba baka ci ba muna fahimta ku shi yasa Allah ya ce wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa ashe wannan na nuna mana yin adalci ma wadda baya yin ka baka yin sa ba shiri tsakaninku da shi a tambaye ka me za ka ce a kan shi ka yi adalci wannan alama ne na tsoron Allah na daga cin shika-shikan zaman ka mai tsoron Allah in ka juya a nan to tsoron Allah ka ya lalace Allah kuma ya ce wattaqullaha ku faji tsoron Allah inna Allaha khabirun bima ta'malun Allah masani ne game da dukkanin abubuwan da kuke aikatawa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya tabbata a cikin hadisi wata rana ya ce masahabbansa ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir annabi ya ce da sabai kuna so in ba ku labarin mafi girma cikin manyan laifuka sabai suka ce ya rasulullah ya faɗa mana sai ce al-ishraku billah wa uququl walidai laifi mafi girma a wajen Allah shine shirka na biyu shine bijire ma iyaye saba ma iyaye sabai suka ce wato abubakar da ya rawaito hadisin sai ya ce wa kana muttaki an fajalasa manzan Allah da yana kishin gida ne lokacin da ya faɗi waɗannan abubuwa guda biyu sai tashi ya zauna saboda a nuna maka fa wanda za a faɗa ɗin yanzu fa babba ne ba sai ce ala wa qawla zur ala wa shahadatu zur manzo Allah ce ku saurara ku ji shaidan zur ku saurara ku ji maganan zur shaidan zur maganan zur shaidan zur yace fa ma zala yukarriruha hatta qulna laitahu sakat manzo Allah bai gushe ba yana ta maimaitawa shaidan zur shaidan zur shaidan zur sai da muka ce oh ina ma yayi shiru ma'ana ai mun fahimta mun gane sai da ma muka ce da ma yayi shiru saboda yadda yake ta maimaitawa shaidan zur Allah kuma ya lissafa mana cikin bayin Allah waɗanda Allah zai musu rahama din da ya fara jero siffofin cewa wa ibadur rahmani siffofin bayin Allah sai ya kawo siffansa ta rahama waɗanda zai yi musu rahama daga ciki akwai والذين لا يشهدون الزور والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما Allah ya ce walladina la yashhaduna zura sune waɗanda ba sa ba da shaidan ƙarya ba sa ba da shaidan ƙarya ba a samun su wajen shaidan zur duk abinda ba su sani ba na shaida ba su bayarwa abinda kuma suka sani ba sa canza shaidan don kwaɗayin samun wani abu a wajen wani ko tsoron cutarwan wani ko kuma da sunan wani suna tausayin wani karya fada ciki ba sa haka ba sa haka Allah kuma ya ja kunnen mu dama fajtanibu rijsa min al-awthani wajtanibu qawla zur Allah ya ce ku nisanci datti na bautan gumaka sannan ku nisanci shaidan zur da haka Allah ya ce wallazina hum bi shahadatihim qa'imuna sune waɗanda suke tsayuwa wajen ba da shaidan su duk shaidan da aka kira su su bayar to ba sa canza ta ba sa wasa da ita za su tsaya su ba da shaida shaida na tsakani da Allah eh musamman akwai wajajen da in ka rufa ma wadda ake tambaya a kan shi asiri to kai kuma nan ka ci amana ne yanzu misali a wani ne ya zo yana neman aure a wani gida sai aka ga cewa kai ka san shi sai aka zo aka ce ka ba da shaida a kan shi sai ka ce to ni dai ban san komai a kan shi ba illa iyaka kawai wani lokacin baya samun sallan jami'i amma dai yana kokari ka bai da matsala kaza da kaza kaza da kaza kaza da kaza alhali ma sallan ma kwata kwata baya yi babu mamaki ma yana dan hannu ba mamaki yana da wasu miyagun ɗabi'u sai ka ɓoye a nan to ka ci amana ka ci amana ko wani ne ya zo neman auren wata watakila 'yar dangin ku ce watakila 'yar makwabciyar ku ce watakila ma a gidanku take ka san ba ta da kyawawan ɗabi'u sai ka rufe ya ce a yi wacce ka yi masha Allah akwai karatun ƙwar'ani sai kai shiru ce ba ta da wata matsala ba ta sai ka rufe wayan nan to kaga wannan mummunan shaida ne ka bayar wannan mummunan shaida ne eh mummunan shaida ne musamman a babin neman aure da ba a so a ɓoye komai ba a so a ɓoye komai eh wacce tana da tarbiyya tana da karatun ƙwar'ani tana da kaza tana da kaza sai dai kan akwai ta akwai kwaɗayi wannan dole a bayyana shi ko saboda ya gane cewa ya san cewa aljihun nashi akwai kaurin maganin kwaɗayi ko babu haka ne ko baka ba yawwa watakila shi ɗan hannu baka hannu ƙwarya ne shi ɗan yawa habu habuli ne kai kuma ka ɗauko mishi wacce ta saba da kwaɗayi da kashe-kashen kuɗi kaga bara a jitu bayi bara a jitu ba musamman yar talaka mai kwaɗayi to bala'i kenan eh yar talakawa mai kwaɗayi ta nan ne za ta gamu da rigima a nan za ta gamu da rigima ga talauci ga son duniya a matsalan ta yi yawa matsalan ta yi yawa Allah ya kyauta ai shi yasa wani yake gaya min wai wai ka tashi neman aure wai karka aure yar talaka mai iPhone a hannunta eh yace mishi mai dalili wai yar talaka mai iPhone a hannunta kai ka san akwai budi watakila wadda babanta ke da arzikin miliyan 100 kaza iPhone din miliyan biyu da wani abu a menene yadda ka san ka je ka sayo dubu talatin ne ba wani abu ne a wajensu haka wannan ba buri take da shi ba amma ya talaka babanta bayi da naira dubu talatin a hannunsa ga wayan miliyan ɗaya a hannunta kai akwai buri akwai buri akwai matsala Allah ya shauta Allah ya ci gaba da cewa wallazinahum sannan su ne waɗanda ala salatihim a bisa sallolinsu sallansu a nan an kawo ala salatihim a cikin suratul mu'minin sai aka ce ala salawatihim bisa sallolinsu yuhafizun suna kiyaye sallolinsu suna kula da sallolinsu wannan mun yi bayani akan shi a farkon wannan wayannan ayoyin allazina hum ala salatihim da'imuna to sai Allah ya ce waɗanda suka haɗa waɗannan siffofin sai ce ula'ika kaga masu waɗannan siffofin fi jannatin suna cikin aljanna mukramun suna ababen karramawa a gidan aljanna za a girmama su za a karrama su a gidan aljanna kaga na farko in mutum zai tafi aljanna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ana busa kafo kowa a cikin ku zai gane gidansa a gidan aljanna irin yadda yake gane gidansu a duniya yanzu waye a cikin mun nan in mun tashi anan yake bukatan sai an mai rakiya zuwa gidansu kowa ana tashi kawai da an dan yi bira wannan kwaraka kowa ya watse ko kowa ya kama hanyar gidansu to yadda kaga kowa ya tarwatse ya kama hanyar gidansu nan inda za a zuba mu dukan mu lokaci guda a gidan aljanna ana aje mu a gidan aljanna kowa zai kama hanyar gidansa kowa zai kama hanyar gidansa saboda ai kai ka san aikin ka ka san gidan da ya dace da kai kai ka san gidan da ya dace da kai yanzu kamar misali ne ka ba da miliyan uku a gina maka gida sai mai ginin bayan an gama ginin kai baka ga ginin ba sai aka zo aka dauko ka sai aka nuna maka wani katon gidan sama mai hawa uku sai aka ce ma wannan gidan ka ne ai daga ji zaka ce tatsuniya ake maka to kai ka san kafasitin sallolinka da ibadunka ba su kai gida a can kololo ba ra ka fara hawa ba wallahi ba ra ka fara ba ana shigar da kai wannan gidajen da ake ba masu 'yan sallah 'yar faki-fakin na can bakin kofa bakin kofa nan da a aje ka wannan inda a duniya ne sai mu ce waje kayan waje kasa kuda a fara fitarwa amma ka ga aljanna ita an shiga ba a fitowa allah ka sa mu cikin aljanna amma duk da haka duk da yadda kowa zai gane gidansa a gidan aljanna in an tashi shiga aljanna maimakon a ce kowa ya kama hanya tafi gidan aljanna sai a ce a yi ma 'yan aljannan rakiya yau ma nashirul muttaki na ilar rahmani wafdan kaga wasiƙar ladirar taƙa rabbahum ilal jannati zumara za a yi ma 'yan aljanna rakiya zuwa gidan aljanna ai yanzu kamar misali ne yanzu gwamna in zai zo nan wuntun da daga gidan gwamnati idan ya shiga mota shi kadai ba zai tuko ya zo nan ba amma me ya amfani wannan rakiyar da ake masa karramawa da girmamawa to haka za a yi kar kuma ka ji an ce za a raka 'yan aljanna aljanna wato a tawaga-tawaga sannan su ma 'yan wuta ka ji an ce za a raka su tawaga-tawaga ka ce to ya za a raka 'yan wuta kuma a raka 'yan aljanna su ma idan kana so ka gane haka su rakiyar da ake ma 'yan aljanna kamar irin rakiyar da ake ma gwamna ne ya san duk inda za shi a cikin garin amma saboda karramawa za a yi mishi rakiya rakiyar kuma da za a yi ma 'yan wuta yadda ka san 'yan sanda ne guda bakwai sun sa barawo ɗaya a tsakiya wannan kwambon din a wajensa girmamawa ce ko wulakanci ne wulakanci ne inda za a sake shi to ya san hanyar police station din amma saboda a ƙara tozalta shi sai a loda shi a bayan pickup ana tafiya da shi gashi nan dai gashi nan dai yanda yanda za a yi ma gwamna jiniya wa wa wa shi ma haka za a tafi da shi da jiniya amma shi dai ya san bayan jiniyan kuma ya san me zai biyo baya haka ne ko baka ba shi ya san me zai biyo bayan jiniyan to Allah ya tsare mu daga wannan rakiya ta yin wuta Allah ya samu dace mu ne dai wanda za a raka mu gina aljanna da insha Allah ta'ala insha Allah haka za a jira mu a layi ina gaba kuna baya bayana Allah ya samu dace na'am sai ce fa malil ladina kafaru فما للذين كفروا قبلك مخطئين kafin mu je zuwa ga waɗannan ayoyin a game da ala salawatihim yuhafizun da ala salatihim yuhafizun duka waɗannan ayoyin abin da yake so in ƙara mana anan shine kaga wannan yana ƙara fitar mana da muhimmancin sallah kaga da aka zo farkon ayoyin sai aka fara da me sai aka fara da sallah nan da aka yi so ƙarshe shi ma sai aka cika ce da me da sallah dan a nuna mana muhimmancin sallah to haka nan kuma in ka shiga suratul mu'minun farkon suran qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un kaga nan ma sai aka fara da sallah da aka taho aka taho aka taho sai aka ce walladhina hum ala salawatihim yuhafizun ulaika fi janna ulaika humul warithun alladhina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun suma kuma sai aka ce sune waɗanda za su gaji gidan aljannar firdausi me yasa a can suratul mu'minin da aka zo maganan gado gidan aljanna sai aka ce ula'ika humul warithun za su gada ba ce za a ba su aljanna ba sai aka ce za su gaji aljanna saboda me a ka'ida ko a shari'a yau idan wani ya ga littafin nan da yake amna sai ya claiming cewa littafin nan nashi ne sai aka ce mu a ina ka samo littafin nan sai na ce saya na yi to za a ce in nemo me in nemo wanda na saya a wajensa ƙarshe watakila tafiya in ta yi tafiya iya abin da za a yi a karɓar littafin a ce ya dawo min da me ya dawo min da kuɗi na amma ana zuwa ka ce ina ka samo littafin nan sai na ce gada na yi to ya za a yi da ni duk abin da ka gada to bayan da za a kwace shi bayan da za a kwace shi ko a gaban Allah aka tsai da kai ina ka samu littafin nan saya na yi to sai a ce ina ka samu kudin da ka saya amma ina ka samu littafin nan gada na yi a wajen wa ka gada a wajen wani to kai ka sha shi ya zai bayanin ina ya samu kudin da ya saya mun fahimta ku ya sa aka ce ula'ika humul warithun aljanna gadon ta za a ba ma 'yan aljanna ma'ana duk wanda aka ba shi to ba ranar kwacewa babu ranar kwace ba kaga wannan bambancin duniya da lahira ke bambancin duniya ita duniya da yana ta yi tsawo to dole kafta gabata duk tsawonta dole watan wata rana a ce marigayiwa ne wannan ko shaka babu dole wata rana an zo kiran sunanka sai an ce late wani yadda kake jin ana sa marigayi marigayi to haka nan wata rana kai ma za ka zama marigayi marigayi in an faɗi sunanka sai an ce oh Allah sarki Allah ji kan rayuwa ne yanzu babu kai ke babu kai ka tafi to an tafi kuma bara dawo ba bara dawo ba to ita duniya duk tsawonta duk daɗinta ba gadonta aka baka ba aronka a aronta aka baka aro ne kayan aro kuma an ce me baya rufe katara duk yadda aka baka kayan ado duk yadda daɗin kayan aro ya yi maka dole ƙarshe ka cire ka miƙa musu kayansu ba ka duniya take aro aka baka dole dole akwai ranar da zaka fita daga duniyan ka ce ma Allah ga duniyan ka kauce ka tafi abunka wannan dole ne amma ita aljanna ba akwai karanci akwai dadi sannan ita duniya bayan aro aka baka kuma duk abin da aka baka aron to wahala zaka sha kafin ka same shi in ka same shi ma kuma ba tabbas yanzu zaka sha wahala ka sha wahala ka je kasuwa ka shekara shi da shekaru kana kasuwa ka haɗa kuɗinka miliyan goma miliyan ashirin ka je ka sayo mota idan ka sayo motar nan kullum in dai za ka hauta tana kuma jiran ka sake wahala ka samu mata kuɗin mai ka samu kuɗin mai samun motar bai sa kwanciyar hankali ba sai ka sake neman kuɗin mai sannan kullum kana ajiye da kuɗi saboda sabis na iya faɗuwa a kowane lokaci taya tana iya fashewa a kowane lokaci wata rana haka za ka wuni a jeji kana tura mota taya ta yi faci kana neman wajen mai faci motan dai da ka saya don ka wato rage ma kanka tafiyar kafa ita ce kuma silan tafiyar kafan ka yanzu kusan awa uku kana tura mota kaga wannan duniya kenan wannan duniya kenan eh ka gina gida ka je kai aure kawo mata dan kana tsammanin yanzu ka samu wajen bacci ka samu wajen cin abinci ka samu wajen kaza wata dan kuma ta kunsa maka bakin ciki ga abincin naka a cikin gida ka fito waje sayan abinci wata dan ka fito neman wani wajen kwana a waje to ita wannan duniya kenan komai daɗin abu in dai abun yayi daɗi duk daɗinsa to dole yana da tattare da wata wahala amma kaga gidan aljanna kan babu shi ba wahala kuma duk daɗin aljanna duk daɗin duniya in ka kwatanta da aljanna kaɗan ne kaɗan ne waya aljanna mai saboda ana so in a duniya ne a ce a kura kwaɗayinka da maitanka a nan duniya yanzu idan kana son madara kana son kaza ta. a ce ka sa an ajiye maka katan katan na country yogurt ko rufai da yogurt ko yugo ko nutri milk ko wane ne an ajiye maka katan katan a gida ba karshen ta bace nan to aljanna dan a nuna maka a maganan ba ta wasa bace ba katan katan aka maka ba kogi aka yi guda na madara eh an wuce maganan katan katan anan kogi ne kawai guda aka ce ga ga gashi ba shikenan ba sannan kuma wannan katan katan din da ka ajiye dole wata ran wai zara bai barin dami yau ka sha gobe ka sha jibi ka sha gata ka sha za a zo a wayi gari yami ya kare amma wannan gogin gida aljanna ba kai kare kaga wannan bambancin duniya da lahira kenan bambancin aljanna da duniya kenan to Allah ya sa mu dace na famalil ladina kafaru فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين na'am أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا كلا إنا خلقناهم مما يعلمون na'am Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya gama jero mana waɗannan siffofi da kuma sakamakon waɗanda suka siffanta da waɗannan siffofi cewa daga ƙarshe makomarsu za ta zama gidan aljanna Allah maɗaukakin sarki ya sanya mu daga cikinsu to su Allah ya karkato da magana kuma zuwa ga alaƙar kafurai da majalisin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da irin yadda suke mu'amala da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallama domin mu ma al'ummarsa mu san mecece matsayar kafirai game da mu Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce famalil ladina kafaru Allah ya ce wai me ke ga su waɗannan kafiran ne kam me ya same su qibalaka muhdiin suke gaggawa zuwa gare ka a wannan ayan da Allah ya ce famalil ladina kafaru qibalaka muhdiin akwai fassara guda biyu da malamai suka yi akan me ake nufi da muhbi'in malamai dai sun ce abin da ake nufi da muhbi'in shine musri'in ma'ana famalil ladina kafaru me ke ga kafirai qibalaka game da kewayen inda kake da inda kake zaune da majalisanka muhbi'in suke gaggawa to gaggawan me suke yi nan ne aka samu fassara guda biyu wasu malamai suka ce abin da ake nufi shine ma baluhum yasra'una ilayka wa yajlisuna hawalayka wa la ya'maluna bima ta'muruhum me ke gare su ne kam suna gaggawan zuwa su zauna a kusa da kai su zauna a inda kake su saurari maganganunka su zauna a majalisinka amma kuma ba sa aiki da abubuwan da kake faɗa musu kaga anan kaga zamu fahimci ashe saurin da suke yi suna gaggawan zuwa ne don su saurari maganganun amma kuma suna sauraro ba sa aiki da shi muna ganewa ko wasu malamai suka ce suna gaggawan zuwa gare ka suna kallon ka wato nazarar ta'ajjubi wal istihza suna kallon ka irin kallon mamaki irin wannan ya aka yi duk gadan tsaron da muka tsal da muka kulla masa amma ya tsallake suna mamaki eh ka san akwai wanda zai zo yana kallon ka yana maka yaƙe yana dariya amma tunaninsa shine wannan ya aka yi tsallake tugun da na kulla masa haka ne ko ba ka ba yana tunanin ha to shi wannan me ya taka ne kan na fito ta can ya haye na fito ta can ya haye ya ka san da yadda kake ba kallon kanka kallon gaula kallon wawa to akwai wanda shi kuma duk duniya ba wanda ya tsana in ba kai ba da akwai halin da zai same ka a a duhu sai dai kawai ka ji bum ya aika ka can inda gyaɗa ke yaya yana fatan inda zai samu wannan damar amma kai kana ganin cewa kai ba kowa bane kai ba komai bane alhali ko shi kai ne kake hana shi bacci inda za a bashi wata garariya addu'a a ce ya roƙa ma wani addu'a za ta tafi kai zai roƙa ma bala'i eh saboda haka yana kallon ka ne kawai yana mamaki to kaga mutum ya zama zuwa jihaini kenan mai fuska biyu to kaga mai fuska biyu ya fi kowa wahala a rayuwa shi a karan kanshi wahalar da kanshi yake a karan kanshi wahalar da shi kanshi yake wani irin wahala ne mutum zai dako a ransa ga abu a raina game da kai amma ban izan bayyana maka shi ba wannan ai wahala ne wannan wahala ne wahala ne ai duk abin da yake tsakani na da kai in hannu ba zan iya bayyana maka shi ba to ya kamata yin kokarin cire shi a raina ya kamata na yi kokarin cire shi a raina amma ga ni ga ka kuma ga wata magana game da kai a zuciyata kuma ina tsoron faɗa maka kai Allah shi kyauta ai wannan fuska biyu kenan shi karan kanshi wahala yake ai saboda haka Allah ya ce to me ke gare su ne kan suna kallon ka suna mamaki wasu malamai suka ce suna maka kallo irin kallo na izgili wasu malamai suka ce fama baluhum musdi'ina fit takdhibi laka wai me ke ga waɗannan kafiran ne suke saurin karyata ka da ka ce ka za su ce karya ne da ka ce ka za su ce karya ne Allah ya ce me ke gare su me ya same su ne kan kibalaka muhdin suna saurin karyata ka wasu daga cikin malamai suka ce ma'anan famalil ladina kafaru kibalaka muhdin shine aw mu'ay mu'ridina suna juya baya suna gaggawa wajen juya baya gare ka daga sanda suka ji muryanka to hankalinsu ya tashi kenan daga sanda aka ambaci majalisarka to ba sa su suna gaggawa su bar wajen shine ma'anan famalahum an tadhkirati mu'ridin ka'annahum humurun mustanfira farrat min kaswara Allah ya ce me ke gare su ne kan suke da saurin gudun wa'azi famalahum an tadhkirati mu'ridin ka'annahum humurun mustanfira yadda ka san jakuna da suka ɗeba da gudu farrat min kaswara saboda sun ji kukan zaki Allah ya ce me ke gare su a to an yi sallan magariba tsakani da Allah an zauna a majalisi Allah ramma ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim ka tashi ka fita to ka gaya mana wance ne aka kura dama ba akwai shayatin din sirrin jinni ba to an ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim ka tashi ka fita ka gayi eh mu ce Allah ga daya shaitanul insu kenan ai kai ya zamana a ce wato wa'azi bayi da kaso a rayuwanka baka da awa daya a sati na zama ka saurari wa'azi wannan ka taɓi wannan ka yi asara ka yi asara duk wani mace da za a yi na ƙwallo baya wuce ka amma abin da kai kake misin shi ne inda za a tambaye ka a kaf garinku a tambaye ka malam wani na tafsiri a wace sura ya tsaya malam wani na karatun littafi ka za a yi na ya tsaya duka a gama jero maka kaf ba wanda ka sani a ciki baka sauraron wazi amma ana tambayan ka last match din da aka yi tsakanin wacece da wacece nawa aka ce zaka iya jero last guda 20 da aka yi daga yaushe club kaza suka fara cin kwallo daga duk wannan ka sani amma na addini ne kishi baka sani eh idan an zo match kaza zaka iya lissafo akwai first 11 akwai first wane ne amma asaratul mubashiruna bil janna su yawan su bai ma kai first 11 ba amma su baka san su ba kaga wannan ko karshen tabewa kenan kazi kana kaunan arna ko kana kaunan kafirai wadda su kuma ba sa son ka ba sa kaunin ka yanzu dai kun ga yadda muka ji suna kallon annabi sallallahu alaihi wasallam suna mamakin ma'ana mun shirya masa ya tsallake mun shirya masa ya tsallake amma kuma kai kana son arna kai kana son kafirai kuma kaga wannan wannan ayan tana nuna mana duk inda kafiri yake ko ina ne in dai kaga kafiri kun zauna lafiya da shi to yana kallon ka ne kawai yana jiran yaushe zai samu dama kawai jiran shi zai samu dama yake shi yasa abun mamaki abun mamaki wai masu dawon ƙur'ani zalla da haɗa kan musulmai waje ɗaya wai sai gashi nan sun je haɗa kai da arna a coci wai har ana maganin cewa wai in za a tafi wa'azi wai za a yi kwamiti wai a zo musulmai sawa mimbari su yi wa'azi su ma arna sawa mimbari su yi wa'azi ma'ana mu mu hau mu kulla su su hau su warware kuma duka a tare wai duka wannan aka ce wai imani ne kuma saboda rashin hankali ku ba kun ce wai mu alu sunna ba kwa san mu wai saboda mu makiya manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam amma saboda toshewan basira kun bari wani sakare ya sakaltar da ku ya ɗebe ku ya kai ku coci wajen waɗanda Muhammadun Rasulullah din ma ba su yarda da shi ba kun ce wai ku masoya manzan Allah ne kuka hada kai su fa waɗannan sun ce manzancin manzan Allah ma ƙarya ne wai a haka kuma wai suna ku ne wai kuma kun hada kai da su ne wai don ku yaƙe mu mu masu karanta hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam laifin da mu su waɗanda suka ce ba su yadda da manzancin manzo Allah ba gaba ɗaya su ba su yi muku laifi ba ba su yi muku laifi ba amma mu da muka ce mun yadda da manzancin annabi sallallahu alaihi wasallama abinda ba mu yadda da shi ba shine ƙaryan da shehunan ku suka jingina wa musulunci shine muka ce ba mu yadda da su ba hadisan ƙaryan da kuka kirkiro ba mu yadda da su ba mu yanzu wannan mu makiyan ku ne amma su waɗancan da ba su yadda da manzancin manzo Allah ba masoyan ku ne su abun mamaki akwai wani cikin masu kira zuwa ga bidi'a a nan gari farkon lokacin da aka fara wannan maganan haɗin kan ya fito ya yi jawabai cewa lokaci ya yi da za su haɗa kai da duk waɗanda ba sa kafurta su da waɗanda ba sa ganin su a matsayin kafurai waɗanda ba sa musu kallon 'yan bidi'a har 'yan ƙur'ani zalla inda za su musu kallon musulmai to za su shimfiɗa musu tabar masu ce musu lale marhaban da zuwa ya fito ya yi wannan jawabin wai kuma sai gashi wai daga baya yana fitowa wai warware wai aqidan qur'ani zalla abun mamaki kaga illan bid'a ko kaga illan bid'a ko mu shi yasa tun farko muka ce dan qur'ani zalla kafiri ne duk wanda ya ce ma shi dan qur'ani zalla ne zindiki ne shi tun farko ba mu bukatan haɗin kai da su su je gaba abun su su yi gaba abun su ba mu bukatan haɗin kai da su ba mu bukata eh amma kaga mu aka dawo mu aka ce da yayi maritaya yanzu aka yi maritaya shi da karan kanshi yayi ritaya ya tashi daga dan qur'ani zalla ya koma arni kuma in dai masu suka yi zai yi aiki da qur'ani zalla in dai qur'ani zalla za ka yi aiki da shi to wallahi duk inda kaga arni kashe shi da kai dun qur'ani cewa fa idza laqitumul ladina kafaru me fa darbar riqab haka qur'ani yace kuna ganin kafiri kai ku sada wuyansa haka qur'ani yace ai ya ayyuhal ladina amanu qatilul ladina yalunakum minal kufari wal yajidu fikum me haka Allah ya ce ya ku masu imani ku yaƙi waɗanda suke tare da ku cikin kafirai su samu kaushin hali daga wajen ku wannan in dai qur'ani zalla zaka yi amfani da shi ba tare da neman fassarar qur'anin ba to kana ganin kafiri kai waqatuluhum haythu zaqiftumuhum ne Allah ya ce duk inda ku kama su kai ku kashe su ku kashe su shine kawai to amma in ba in ba mutum ya zama tantirin dan iska ba ya ce shi dan qur'ani zalla ne kuma ya haɗa kai da kafirai bayan Allah yana cewa ga Qur'ani nan ayoyi birjik ya ayyuhal ladhina amanu la tattakhidhul kafirina awliya'a min dunil mu'mini ya ku wadanda kuka yi imani inji Allah kar ku riki kafirai a matsayin ababen bauta koma bayan Allah wato koma bayan mu'minai kar ku riki kafirai a matsayin masoya ku bar ƴan uwanku mu'minai asratu ali imran yace la yattakhidhul mu'minuna al kafirina awliya'a min dunil mu'minin wa man yaf'al dhalika falaysa min Allah fi shay'in illa an tattaqu minhum tuqa ya ku kar kafirai kar mu'minai su riki kafirai a matsayin ababen wato kauna masoya su bar ƴan uwansu mu'minai duk wanda ya haka Allah ya ce shi ba kowan kowa bane a wajen Allah Allah bayi da damuwa da shi bayi da wani matsayi a wajen Allah ga ayoyi nan burjik ayoyi da yawa ya ayyuhal ladhina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya tulquna ilaihim bilma wadda Allah ce wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq gashi sun kafirce mu abin da yazo muku na gaskiya Allah ce kuma ku rike su a matsayin masoya karshe ba Allah ce wayi kai wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum ga aya ne suratul maida ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidul kafir la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum haka Allah ya ce ya ku masu imani kada ku riki yahudawa da nasara a matsayin masoya saboda sashinsu masoya sashi ne allah ya ce duk wanda ya kaunace su a cikinku to zai tashi cikinsu yana cikinsu saboda haka shi masu suka in dai dan qur'ani zalla ne shi da gaske ko da wancan aqidan ba ta da shi a musulunci ba to zuwa wajen kafirai da sunan a hada kai da su ya da su a musulunci dinga tsuran ayan qur'ani nan wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum na aya na cikin qur'ani wannan ba hadisi bane bukhari ya rawaito ballanta naka karyata ta ina jin da ita ayan qur'ani ne ba wata sahiya ko da ifiya ko ayan qur'ani ce aya ce ta alqur'ani to amma ku je ku duba facebook ku yi searching pastor onet onet za ku ga wannan pastor ya yi bayani ya sa hoton masussuka ya sa ya ce may god bless this alfa ce wannan allah ya mishi albarka abin da ya faɗa kenan ya ce malar retire them from islam then we turn them back to jesus kalmar da ya faɗi kenan kai musu ritaya daga musulunci mu kuma mu mai da su masu bautan jesus kaga kenan alama ce ta cewa kwangila ce aka ba masu suka ya mai da musulmai su koma kiristoci kuma har yanzu bai kaɗe ta wannan maganan ba kuma bai isa ya ce bai gani ba bai isa ba saboda kai kaga waɗanda suka sa shi aiki sun ga aikin yana kyau suna yabawa sun ga aikin yana kyau suna yabawa kuma ba har yanzu ba ko dolaye cikin musulmai da suke ɗaukan shi a matsayin musulmi har yanzu har yanzu Allah ya kyauta Allah ya kyauta malam mutum ya ce Allah uku kai ba ka ce Allah ɗaya ne ba shi kuma ya ce Allah uku kuma ka ce wai a zuwa a shi a tafi wa'azi tare to a zuwa tafi wa'azi tare ya hau mimbari ya ce Allah uku kai kuma kawo mimbari ka ce me to ya za a kenan ai ya zama aikin banza kenan ai ya zama shirme ok kenan yanzu idan cikin waɗanda suka taru a wajen wa'azin kenan yanzu an zo ne wa'azi duk wanda ka ga dama ka ɗauka haka ne ko ba ka ba an zo ne duk wanda mutum ya ga dama ya ɗauka ba ya ɗauki Allah ɗaya ko ya ɗauki kowanne ka ga dama ko ka ɗauka to me aka zo yi duniyan kenan me aka zo yi duniyan kenan Allah ya kyauta kaga dai abinda Allah ya gaya mana game da kafirai kuma wannan tafiyan wannan tafiyan da suke kai wallahi da su dawo da su dawo duk su tafi da su dawo ai abinda Allah ya ce ha antum ula'i tuhibbunahum wala yuhibbunakum Allah ce waye ga kunin ya ku waɗannan kuna son su amma ba sa ku son ku wa tu'minuna bil kitabi kullihi ku kun imani da alqur'ani gaba daya Allah ya ce wa idza laqukum qalu amanna in suka gamu da ku sai ce ai mun imani ai muna ku ne ai muna kaunan ku mu zo mu haɗa kai wa idza khalau yanda kuka shiga cikin office din kan nan kuna fita suka kebance Allah ya ce addu alaikum alamina min alqais addu alaikum anamila min alqais sai su ciza dan yatsa saboda bakin ciki bakin ciki suna wato burin ina ma da a ce su samu dama a kanku ina ma da za su samu dama a kanku Allah ya kyauta saboda haka Allah ya ce a yaɓu ma'u kullum ri'in minhum a famalin da zina kafa ruƙi ba laka muɗi'in anil yamini ko dai mu ɗauki fassarar cewa suna gaggawan zuwa gare ka ta dama wa anil shimali da kuma hagu izin ma'ana hilakan hilakan kungiya-kungiya tawaga-tawaga wato group-group suna zuwa wasu zauna a bangaren ka na dama wasu zauna a bangaren ka na hagu amma suna kallon ka ne suna ta'ajjubi da mamaki wannan ya aka yake tsallake tugun da muke kulla masa suna maka isgilanci suna jin maganan ka kuma suna kadaita ka wa minhum man yastami'u ilayk waja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahu wa fi adhanihim waqra Allah ya ce daga cikin su akwai waɗanda suna zuwa su saurare ka amma Allah ya ce mun sanya wato rufi akan zukatansu ba za su fahimce ka ba ko da sun ji ba za su yi imani ba kaga shi sa kai musulmi da ka zuwa ƙarshen zamani wallahi kai godiya ma Allah wa'azin wani malami ne fa zaka ji tsakaninsa da annabi sallallahu alaihi wasallam shekara 1400 da wani abu amma ka ji wa'azin ya ƙara maka ƙaunar annabi da son manzon Allah da imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan falala ce ta Allah a daidai lokacin da kuma ga wani bakurai shi ba hashi mai dan dangin annabi ga shi gaba da gaba annabin na gaya masa ni manzan Allah ne na cewa ƙarya ne kai yanzu sai musulunci gai wallahi kyauta ce Allah ya baka Allah mun gode maka shi yasa duk wanda ya ce maka kai makiyin manzan Allah ne karshen zagin da zai maka kenan karshen zagin da zai maka kenan mutum ya kalle ka ce maka kai makiyin manzan Allah duk wanda ya ce maka kai makiyin manzan Allah ne ya kafirta ka dan in kana kin annabi kai imani da abin da ya zo da shi ba zai yi ba ya kafulta kake nan amma wai su masu ce mana mu makiya manzan Allah ne wai kuma su ne suke cewa su kuma mu daina kafulta su to mu kuma wannan kalman su yi musuluntar da mu wannan kalman yayi wannan kalman musuluntar da mu yayi kuma mu mun ce mu masoya annabi ne kuma mun tsayu akan maganganun annabi ku kun ce ku masoya annabi ne kun watsar da maganganun annabin kuma kuma kuna bautan wasu shehunai har abin mamaki ina jin wani wai profesa ne ba shi wai a bangaren yan bidiya profesa ba wai yana cewa wai a ka'idan musulunci wai ba wani sharuɗan la ilaha illallah ba wani abin da ke warware mutum la ilaha illallah kawai in mutum ya faɗi la ilaha illallah shikenan ya zama cikakken musulmi full battery har ya mutu ba ran da musuluncin sa zai warware kawai din ya faɗi la ilaha illallah to kaga wannan maganan fa direct profesa an kai jahili ne bari mu ga maka kade ta Allah ne ka kade ta Qur'ani ne din ga ayoyin qur'ani Allah ya ce innal ladhina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru ladina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma izdadu kufra ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا kaga Allah ya ce innal ladhina amanu lalle waɗanda suka yi imani thumma kafaru bayan sun yi imanin sai suka kafirce thumma amanu sai suka sake imani thumma kafaru suka sake kafircewa lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdihum sabila Allah ba zai taba gafarta musu ba kuma ba zai shigar da su hanya madaidaiciya ba kaga wannan ayan fa na nuna mana mutum yakan yi imani ya fita ya sake dawowa ya sake fita ya sake dawowa ya sake fita da aya na suratul al-imran kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim kaga nan Allah ya ce yaya Allah zai shirye da wasu mutanen da kafaru ba da imanihim wanda waɗannan mutanen sun kafirce bayan da a baya sun yi imani ba fa a ce ba da islamihim ba don aka ce bayan sun musulunta to musulunci karamin state kenan amma sun wuce matakin musulmai sun kai matakin me sun kai matakin muminai amma Allah ya ce bayan su muminai ne sun kafirci ga ayan nan a suratul tauba Allah yana cewa la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum in nafu an ta'ifatin minkum nu'adhib ta'ifatan bi annahum kanu mujrimin Allah yana cewa la ta'tadiru ya ku masu isgilanci da Allah da manzan Allah da ayoyin Allah kada ku ce da ku kawo hanzari din ba za a karbe ba za a saurara hanzarin ku ba kadi kafaltum ba da imani kun kun kafirce bayan da kun yi imani ashe imani na warwarewa ya nuna kenan da me ake shiga imanin to ba da la ilaha illallah ba ashe la ilaha illallah tana warwarewa wannan me ya ja la ilaha illallah ta warware saboda sun yi wani abu daga cikin nawaqidu la ilaha illallah shine istihza'i shine istihza'i amma wai saboda dakikanci da jahilci wai professor ne wai yake wannan magana wai ba wani abu wai wai nawaqidu la ilaha illallah wai ba wani abu wai nawaqidu la ilaha to a duniya ma akan dauke ka aiki kai laifi a kore ka balle musulunci balle musulunci hakan wai professor ne bai yake wannan magana ba kai Allah ya kyauta Allah ya kiyaye duk inda ɗan bidiya ya kai ga bunƙasa yana yin magana za ka gane wawa ne shi yana yin magana za ka gane wawa ne shi wai burabesa ne shi ya tashi tsaye wadai jawo ayan ƙulani kala rabbi inni da autu hun jihara to ba mamaki a jawo ma'ani ayan ta zuwa ayan qur'ani dai cewa thumma inni da autuhum jihara wannan ita ce ayan qur'ani amma dai kala gata nan ma a gaban mu ko amma kala rabbi inni da autuhum jihara kan ba mu sani na ka samu ta ba mm mm gai farfesanci ya ji ya ji wuya eh Allah ya kyauta da haka Allah ya ce anil yamini wa anil shimali izin wato Allah ya ce me ke ga kafirai suna zuwa inda kake kusa da kai su zauna a kewaye da kai hagu da damanka wato tawaga-tawaga ko kuma anil yamini suna gudunka ta ɓangaren hagu dama wa an shimali da ɓangaren hagu wasu in sun ganka su yi hagu wasu in sun ganka su yi dama izin ƙungiya-ƙungiya shine ma'anan izin shine hilakan hilakan kenan shine kamar yadda ya zo a cikin hadisin imamu muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mali arakum izina ala tasufuna kama tasufful mala'ikatu inda rabbiha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya na ganku a wargaje wato group group me yasa ba za ku yi sawu kamar yadda mala'iku ke yin sawu a gaban Allah ba suka ce wa kaifa tasuful mala'ikatu inda rabbiha ta yaya mala'iku suke sawu a gaban Allah yace yatimmuna sufufal uwala wa yatarasawna fi saffi suna cika wato sawun farko sai na biyu sannan suna daidaita sawunsu mana ba sa yin gurub-gurub shine izin kenan mutum uku sun ware a nan mutum biyu sun ware a nan mutum kaza sun ware a nan shine izin kamar yadda ga wasu suna yi a lokacin sallan juma'a mutum zai ji an kira sallah ba zai taho masallaci ba sai an tada ikama tukunna daga can inda sau ya same su su bakwai sai su yi nasu sau wasu biyar a can wasu biyar a can manzala kuma ya ce la salata limun faridin khalfas saf duk wanda ya keɓance shi kadai duk waɗanda suka keɓance su kadai a bayan sahu sahu bai iso inda suke ba su kuma iso inda sahu yake ba to ba su da sallah ba su da sallah eh kaga matasa da yawa sallan juma'a wallahi exercise kawai suke yi wallahi motsa jiki kawai suke yi shi ba yi so ya zo masallaci a bata mai lokaci a ba yi so ya zauna yana jin hudu ba wannan wasting time ne wasting time ne Allah ya kyauta shi yasa wani mawaƙi ke cewa tarana tarana indahu wallailu dajin ala abwabihi hilaqan izina kaga yace daga dare ya lulluba to zaka ga mu a kofan gidan wani zaka ga mu mun yi hilaqan izina wato kowanne sun zo group group kamar yadda ai yanzu ko babban mutum ne za je gidansa ba haka ake zuwa izin ba tawaga tawaga wayannan su ne tawagan yan kwadago wayannan tawagan wane ne wayannan tawagan wane ne su zo kowa da bukatansa to haka wannan shine izin Allah ya ce a ya tsoma kullum ri'in minhum an yi da kala jannata na'im Allah ya ce wai yanzu kowanne a cikinsu wayannan kafiran da duk abin da suka yi wai suna fatan duk wannan tsayen da suka yi waya shigar da su aljannan ni'ima wai su shiga aljanna malamai suke cewa wannan ayan ta sauka ne akan mushrikai da suke zuwa su zauna su saurari maganganun annabi sallallahu alaihi wasallama ba za su yi aiki da ita ba har ma su dinga yi ma annabi isgili har su koma ma suna cewa wai la in dakhala haula'il jannata lanadkhulannaha ma'ahum in dai har wayannan sun shiga aljanna to mu ma dole mu shiga tare da su wala naku wala yakunanna lana fiha aktharu mimma lahum a gidan aljannan ma abinda za mu samu yafi abinda za su samu shine Allah ya saukar da wannan aya ayadmau kullu mri'in minhum an yudkhala jannatan na'im kamar yadda zo a cikin asbabun nuzul la al-imam al-wahidi irin wannan ayan mun karanta ta a suratul qalam ko inda Allah yayi bayani a game da abinda kafirai suke cewa su Abu Jahalin suke cewa in dai an ta da alkiyama in ma alkiyaman ta tsaya to muna gaba da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yadda muka fi shi kudi a duniya haka ma za mu fi shi a lahira har muka ji shine silan da Allah ya saukar da ayan afa naj'alul muslimina kal mujrimin mun karanta wannan a cikin suratul qalam saboda haka ba bukatan sai mun sake maimaita bayani akai Allah ya ce kalla ina ma'ana la yadkhulunaha in dai aljanna Allah ce to ba za su shige ta ba Allah ya ce bayan nan kuma bar wannan maganan ma inna khalaqnahum mimma ya'lamun mun halicce su ne daga abin da suka sani menene aka halice mu da shi shine dugan mani ko alam yakun nutfatan min maniyin yumna thumma kana alaqatan fa khalaqa fasawwa shine min nutfatin thumma min alaqatin thumma min mudgha shine ma'ananta shine al as annal asla wahid cewa tushen kowa asalin kowa ɗaya ne da ba wanda zai girman kai kowa daga mani ya fito ba za ka yi girman kai ba asalin ruwan da ya zama shine silan da ka zama mutum ruwa ne wanda yake kowa baya son shi yau inda za ka fito sai wani ya ce wane ya naga kaza a jikinka sai ga kunyan duniya ta da baibaye ka baka san ku sake haduwa da shi haka ne ko baka ba inda mai wankin ka zai ce yau naga kaza a jikin wandonka gobe da ka sake gobe ba ka sake kai mishi wanki ba ko amma inda zai ce na ga kwata a jikin wandon ga ce eh wallahi na zo tsallakawa ne je da daren dan zirma ma'ana ruwan kwata ya fi saukin a gani a jikinka sama da wannan ruwan da aka halicce ka da shi to na me naka da girman kai kuma kana jin kai wani kai wani shege ne kai ga kai wani kaza eh me yana kana girman kai duniya ai ba wajen girman kai bane ai duniya ba wajen girman kai bane ka san wani yana daukan duniya kawai in ya tashi sai ya manta da inda ya faro da kuma inda zai koma sai manta yadda kaga talakan nan a yadda ka ganshin nan kai ma ka zo duniya shine na atila dunya wa nahnu sawasiya diflul muluki huna ka diflil hashiya ya ce sanda za mu zo duniya a iri ɗaya muke zuwa da jaririn gidan talakawa da jaririn gidan masu mulki duka kalansu da sun zo in aka haiwa asibiti aka gauraya maka ko ya aka ce ma matar sarki zaɓa jinjirinki ba ta isa ta nuna shi ba wai din da alaman cewa wai wai abu wai wai shi dan gidan sarauta ne ba za ta iya nuna shi ba sannan ya ce wa nughadiru dunya wa nahnu kama tara mutashabihuna ala quburin hafiya yadda kake ganin mun nan kuma haka in mun tashi komawa haka za mu tafi kuma bai daya ba takalmi ba hula ba kaza ba komai haka za mu tafi kawai bambancin mu in an je can na tu'li wa tukhfidu sha'nana ayyukan mu sune za su daga darajar ka ko kuma su yi kasa da darajar ka nan ne ake samun bambanci sannan bayan an gama kuma wa hisabuna bil haqqi yawmal ghashiya hisabin mu kuma na gaskiya yana ga Allah ranar tashin alkiyama haka Allah ya ce kalla Allah ya ce a'a ha'ina ba za su shiga aljanna ba inna khalaqnahum mimma ya'lamun Allah ya ce mun halice su ne daga abin da suka sani Allah ya ce fala uqsimu bi rabbil mashariqi wal magharibi inna laqadirun mun karanta ku أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين نعم فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم كأنهم إلى نسب يوفضون نعم خاشعة أبصارهم ترحقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون
Allah subhanahu wata'ala ya ce fala uqsimu bi rabbil mashariqi wal magharibi wannan fala uqsimu shi ma in ba ku manta ba mun karanta irin ta a cikin suratul haqqah saboda haka ba bukatar sai mun sake maimaita menene ma'anan fala uqsimu Allah ya ce fala uqsimu ina rantsuwa bi rabbil mashariqi da ubangijin ma mabudan rana wal magharibi da mafadan rana inna laqadiruna Allah ya ce wallahi muna da iko kuma zamu iya ala an nubaddila khairan minhum mu tafiyar da waɗannan mu halakar da su mu kawo wasu sabbin mutane da suka fi su alheri Allah ya ce zamu iya wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum Allah ya ce in ma kun juya ma Allah baya to zai tafiyar da ku ya kawo wasu mutane kuma ba za su zama irin ku ba Allah ya ce muna da iko in mun ga dama mu tafiyar da su in ya sha yuzhibukum wa yati bi khalqin jadid wa ma zalika ala Allah bi aziz in ya sha yuzhibukum ayyuhan nasu wa yati bi akharin wa kana Allahu ala zalika qadira Allah in ya ga dama Allah ya ce sai ya tafiyar da ku ya kawo wasu sabbi Allah ya ce wannan kuma ba komai bane a wajen Allah Allah mai iko ne akan haka Allah ya ce muna da iko ala an nubaddila khairan minhum ay nakhluqa amsala minhum wa aqwa wa aqwa lillahi hina asaw in ma sun saba ma Allah Allah ya ce muna da ikon mu tafiyar da su mu halitti sabbin halittu wanda za su dage wajen yi ma Allah biyayya da kwatanta umarnin Allah subhanahu wataala wa ma nahnu bimasbuqina babu wanda zai guje mana a cikin su babu wanda zai wato gagare mu a cikin su a lokacin da muka tashi kama shi fadharhum Allah ya ce rabu da su kyale su a cikin shirmensu da batansu wato ya hudu su ci gaba da kutsawa cikin wato wannan batan da suke ciki wayal abu ayyal hau fi duniyahum su ci gaba da wasan duniyansu su duk abin da suka ga dama hatta yulaqu yawmahum alladhi yu'aduna har su gamu da ranan nan wunin nan wadda aka yi musu alkawari shine ranar tashin alkiyama yawma yakhrujuna min al-ajdath ranan alkiyaman nan ranan da za su wato ainihin fito daga kaburburansu al'ajidath jam'i ne na jadath shine alkabar kenan ranan da za su fito daga cikin kabarinsu sira'an wato cikin gaggawa ka annahum yastabiquna yadda ka san ana tsere haka za a fito a cikin kabari kowa zai fito da gudu shine a kalfarashin mabathuth kenan a wata sura yace ka annahum jaradun muntashir yadda ka san an watsa fari haka ko zaka ga koyi lokaci guda ɗaya wu in kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum jami'un ladaina muhdarun da an yi tsawa guda ɗaya busa ɗaya kawai sai gashi nan koyi kowa yana fitowa a kabari kowa kawai ya fito shine Allah ya ce yauma yakhrujuna min al-ajdafi ka annahum sira'an suna fitowa cikin gaggawa ka annahum ila nusubin yufiduna anan wajen ibnu amil da hafsun an asim sun karanta da ka'annahum ila nusubin ibnu jaririn ya ce ma'anan nusub shine wahidul ansab gunki guda ɗaya kenan shine nusub ansab kuma shine jam'i wa hiya alihatuhum allati kanu ya'budunaha sune ababen bautansu da suke bauta musu ma'ana shine ran da za su fito daga cikin kaburburan su in ka gansu ka'annahum ila nusubin yufidun yadda ka san irin wato sauri da gaggawan da suke yi wajen bautan gumakansu suna tuttun kuɗe junansu yadda ka san za su tafi wajen bautan gumaka to haka za su fito daga cikin kaburburansu irin yadda suke sauri a wannan duniya don su je su bauta ma gumaka to haka nan za su fito cikin gaggawa cikin sauri Allah ya kiyaye ibnu kafirin da asim da nafi da abu amr da imamu hamza da imamu kisa'i sun karanta bi fatihin nuni wa sukuni sad maimakon ka annahum ila nusubin sai suka karanta da ka annahum ila nasbin ka annahum ila nasbin yufiduna wato yadda ka san suna gaggawa ne suna sauri ila nasbin ai ila shay'in mansu yadda ka san suna gaggawa ne suna sauri zuwa ga wani abun da aka kafe kamar suna tsere kenan suna wasan gudu an kafe wata wato karfe ko wani abu an ce maza maza kowa ya riga isa wannan wajen Allah ya ce to haka nan za su tashi ranar tashin alkiyama suna gaggawa suna sauri shine ibnu jaririn ya ce ka annahum ila sanamin mansubin yusra'una yusri'una yadda ka san za su tafi zuwa ga wani kafaffen gunki wajen bautan gunki suna gaggawa suna sauri domin su je su wato ainihin a gamu da wannan gunkin to haka za su tashi ranar tashin alkiyama khashi'atan absaruhum Allah ya ce idanunsu gannansu na cike da kaskanci tarhaquhum dhilla kaskanci ya lullube su eh shine walladhina kasabu sayyiati jaza'u sayyi'atin bi mithliha wa tarhaquhum dhilla ma lahum min Allah min asim Allah ya ce ka annama ughshiyat wujuhuhum idha'an min al-layl muzlima Allah ya ce in kaga fuskan su ran tashin kiyama yanda ka san karfe biyun dare duhun biyun dare haka zaka ga idin fuskokin kafirai yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh Allah ya kiyaye mu khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhilla Allah ya ce zalikal yawm wannan ranan ita ce wunin da allazi kanu yu aduna waɗanda wato shine wunin ita ce wunin da aka sance ana musu alkawari cewa za su gamu da wannan wunin kuma suka dinga karyatawa da cewa ba za su gamu da wannan wunin ba bal kazzabu bis sa'ati wa atadna liman kazzaba bis sa'ati sa'ira suka karyata tashin alkiyama Allah ya ce yau kuma ga alkiyaman nan sun gani ga alkiyaman nan sun gani eh to Allah ya sa mu dace to wannan jama'a shine karshen suratul ma'arij abinda muka karanta ne daidai a ciki Allah ya ba mu lada inda muka yi kurakurai kuma Allah shi yafe mana sati mai zuwa Allah ya kai mu za mu shiga kai tsaye cikin suratu nuhin alaihi salatu wassalam Allah madaukakin sarki ya sa mana albarka cikin rayuwar mu Allah shi biya mana bukatun mu na alkhairi ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته